أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله زامو كرنت littafin nawaqidul islam ko mu ce risalar nawaqidul islam daga cikin yin karatunmu na mutun da muke yi mutun ɗalibul ilm bayan kammala alƙawa'idul arba usulu salasa insha Allah za mu karanta nawaqidul islam nawaqidul islam wannan risala ce ta Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab dai da muka san shi al-mujaddid babban malami na ƙasar saudiya a yanzu a can da kuma babban malami na ƙasar najdu to shi malam lokacin da ya rayu lokaci ne wanda jazirar larabawa a wancan lokacin suke cikin suke cikin matsaloli na aƙida ga shirka ta yi yawa ga bid'o'i ga watsi da karanta sun manzan Allah bautar tsabari da abubuwa da dama ana yin su to shi ma shi sai ya kula da wannan yaƙi da wannan bidoyin dan ƙarshe ma har shahadi yayi a shi sa za ga wanda suka yi wanda suka yi zamani da shi irin su kamar irin su shaukani to shi ma a lokacin nan a Yaman an samu irin wannan abubuwan au asana asanani afwan asanani an a Yaman an samu irin wannan abubuwan to duka suka yi yaƙi akan wannan bai da al'amari kuma shi ma ya yi daidai kusan zamani ne hallo suka da dan fodiyo kuma lokacin nan a nan afirka ta yamma ana cikin wannan yanayi shi ma dan fodiyo ya zo ya yaki wannan abubuwan ya kawo daular shi ta musulunci to shi za ga mafi yawan littafin ibn abdul wahab kawai akan akida ne saboda ɗabi'al bi'ar da ya tashi ce a cikin ta dole ne ya rubuta rubuta akan wannan abin ya yaƙe shi to ya rubuta nawaqidul islam mala yake cewa i'lam anna nawaqidul islam asharatu nawaqid mala ya ce ka sani cewa abubuwan da suke warware musuluncin mutum abubuwa ne guda goma malam nan ya ce guda goma ne ba don yana takaita su ba amma da waƙidul islamu suna da yawa akwai abun ma da mutum zai bai ma sani ba kawai musuluncin shi ya je ya zube ya lalace ya warware ba tare da ya sani ba malaka cewa to wannan guda goma dai su ne manya manya na hoko ya ce ashirku fi ibadatillahi wahdahu la sharika la shine hada bautar Allah subhanahu wataala da wani shirka shirka ta aiki ka haɗa bautar Allah da wani ka bauta ma wani wanda ba Allah ba sawa'un mutum ne ɗan adam ko kuma ba mutum ba ne ko rana ko wata ko sama ko ƙasa ko dutse ko gumaka ko ma menene in kaɗa bautar Allah da wani in dai kai shirka da Allah to musuluncin ka ya ya ya ya ya warware yanzu ka zama to mushriki malaka cewa dalili akan haka cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha dalili akan cewa shirka tana wawaye musulunci saboda Allah ya ce Allah baya gafarta ma wanda suka yi shirka suka hada bautar shi da wani in dai mutum ya mutu a matsayin mushriki to kakka ma mushi adda saboda wahala ce zaka yi Allah ma ba zai gafarta mushi ba yasa hatta da annabawan Allah kamar su annabi Ibrahim sun yi kokari da mutanensu da kuma wasu uwayensu su dora su akan hanya ta amma karshe da ya bayyana a su cewa a a wa'annan ba za su shirye ba kawai suka bar su suka yi bara'a da su to da haka duk wanda ya mutu yana shirka to wannan Allah ba zai gafarta mushi ba amma malai Allah ke cewa wa yake fi madu zalika Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya su wannan duk wani abu da ka san mutum yana laifi ko me yake inda ya mutu to Allah yana iya gafarta mushi inda ba shirka ba ce ko mutum dubu ya kashe Allah zai iya gafarta mushi in ya ga dama shi yasa za ka gani mutumin da ya kashe mutane kusan ɗari ya je ya haɗa Allah ya mushi gafara akwai ma wanda ya mutu bai taɓa yi ma bautar Allah ba amma kawai wata magana ɗaya ce ta cetar da shi ta cece shi mutumin da ya ce in ya mutu a ƙona tokar shi rabi a ruwa rabi a iska yake cewa saboda in Allah ya samu ikon ya tara shi to gaskiya Allah zai azabtar da shi a lokacin nan ku ana binne shi ana watsa tokar ka Allah ya haɗo tokal aka tada shi Allah ya tambaye shi me yasa kasa aka maka haka sai ya ce khashiyatuka ya rab ya ce tsoron ka ne nake ya ubangiji wannan maganar da ya faɗi to Allah ya ce in dai tsoro na ne kake to na amintar da kai daga tsoro na Allah ya sa shi aljanna to ka gani amma in shirka ce yake in mutum ya mutu a mushriki to wannan babu wata magana sai dai akwai magana a malamai suke cewa babu wanda za ka yanke magana akan cewa wani dan wuta ne ko da kafiri ne in dai baka halarci mutuwar shi ba mana in ba gaban ka ya mutu ba lalla wani zai iya zauwa karshe karshe karshe kawai Allah mashi gaba da katar ya yi kalmar shahada kuma ya rayu a cikin kafirci kaga wannan shine bonus ma kawai ya ci bilis aha aha eh eh eh eh
da aka zo suka zo turawa za su yi hoshi sai suka ga alamun gai sai suka tusa mai aƙi da kiristanci a eh na gane eh duk kiristawa ne don dai kawai su samu sa'a sai ya yarda kawai zai samu lahiya Sai su kashe shi.
kawai shi kenan sai sun yi da sai shi kuma wannan dan uwan na- eh, ya zo shi kai zai da daɗi kana ta farkin musulunci kuma su zo su canza mu to mutane suka taɓa suwa suna da yawa Mm.
gab da zuwa mutuwa gubu to ka gani suka gane shi sai suka canza mai wuri aka hudda shi Da haɗu da wani. to ka gani to yanzu jiki ka je ka kare kominka kawai su zo su rusa maka kuma wannan hallo yana daga cikin kaddarar da ubangiji ya rubuta ma kowa hadisin Allah dan masu ya gaya mana ce ɗaya zai zo yi mutum ɗayan ku zai zo yi ta aiki sai ya zo ƙarshe Allah subhanahu wataala to Allah ya sa mu cika da imani shi sa magabata kullum su addu'a su su cika da imani husnul khatima husnul husnul khatima to kaga abin da yake wawaye musulunci na hauko shine shirka Allah ke faɗi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ke cewa wanda yanda al'amarin yake wanda ya hada bautar Allah da wani Allah ya haramta mushi aljanna kaga aljanna ta zama haramun ne a gare shi sannan Allah ya ce wa ma'awahu an-nar makomashi wuta ce sai Allah ya ce wa ma lizalimin min ansar azzalimai basu da wani mataimaki basu da wani wani wanda zai zo ya taimake su a Allah subhanahu wataala yake mala yake cewa abu na gaba abu na gaba shine yawa minhu adzabahu li ghayrillah daga cikin abin da yake wawware musulunci shine yanka ba dan Allah ba yanka ba saboda Allah ba saboda gumki ko saboda wata aljana ko saboda to shi ma wannan duk wanda ya yi shi shine kamar ya zaba kamar ya zuba hulil jinni kamar mutum ya wanda ya zai yi yanka saboda aljani ko saboda wani kabari to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake wawaye musulunci Allah ke faɗi a cikin alqur'ani hurimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khizyi Allah ce wa ma uhilla li ghayrillah abun ma da aka yanka shi ba dan Allah ba da aka zo yanka shi aka kawo sunan wani gumki ko wani aljani to haramun ne musulmi ya ci shi to kaga wanda ya yanka saboda yanka shi ma ibada ne yanka ibada ne a musulunci ana neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kai yanka kai ibada to shi kuma ba a neman kusanci ga kowa sai da wajen sai da wajen Allah subhanahu wataala manzo Allah yake wadi a ayat al-Qur'ani Allah yake cewa qul inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mati sai ke cewa lillahi rabbil alamin kaga wa nusuki an nusuk duka yanka ma ya shiga ciki to wannan abu na biyu mala yace a sani a wannan kenan duka yana daga cikin wancan na harko abu na biyu shine man ja'ala baina bainahu wa baina Allah wasa'ida yad'uhum wa yas'aluhum shafa'ata wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an mala yace wanda ya sanya tsakanin shi da Allah wasida ya sanya wani tsani ya sanya wani mutum tsakanin shi da Allah mutum ne ko kuma gumki ne ko menene yake roƙon mutum wannan yake neman ceto a wajen shi, to shi wannan shi ma ya kafirta a ijima'i saboda shi Allah subhanahu wataala ba a sa wasila tsakanin shi da kowa kawai kai tsayin kan zaka roƙe shi hadisi ya zo hadisin Jabir da yake cikin sahihaini ko a lokacin da sahabbai suka tambayi manzon Allah cewa ubangijin namu a kusa yake mu kiraye shi ko kuma a nesa yake a kusa yake afwan mi munajati da shi ko kuma a nesa yake mu kiraye shi sai Allah ya sabko aya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya Allah ce ujibu da'awata da'i iza da'an in bayina sun tambaye ka game da ni ka ce ina kusa kuma ina amsa addu'al wanda ya roke ni kaga Allah bai ce ba kan ka sa wani ta yi kai tsaye kawai in dai ka roke shi zai amsa maka to amma in ka sa wani tsakanin ka ka roke shi kuma shine zai daga addu'a kai kai ka- ya kai ta wajen Allah to wannan ba daidai bane wannan kuma shine abun da mushrikai suka yi mushrikai an tambaye su sai su ce a'a kawai muna roƙon su ne muna muna muna wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna cewa wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah suna cewa wa'innan da muke roƙon su muke bauta musu ba kawai ba kawai dan su su cece mu ne a wajen Allah to wannan kuma hakan bai halitta ba hakan kafirci ne malai yace to wannan yana daga cikin abin da yake warware imanin mutum abu na uku man lam yukaffiru al-mushrikeena aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara wanda baya kafirta mushrikai dole ne ka ji cewa mushrikai kafirai ne ka ji cewa kakka ma yi shakka ka ringa tunani akan ni wani ko dai yana da imani kamar kamar kamar ka samu wani kafiri ka ringa an ya wani bayan in ka ji maganganin shi kasa akwai wanda za su juyo wani lokaci wani ya yi magana kamar irin waɗanda suka zo suka yi wani aiki na a zo a gani a cikin al'umma kamar irin su a mandela nelson mandela kaga sun yi abu na a zo a gani sun yi gwagwarmaya akan huddo 'yancin mutane to za ka ji wasu suna gana har su bata baki suna nema musu gafara alhali kuma cewa mandela ba musulmi ba ne ka gani to ba ka yi shakka ba akan cewa mandela kafiri ne ko da ire-irensu kakka ma yi shakka ba ka yi ka yi shakka afon ba ka yi shakka ba akan cewa shi ba musulmi ba ne ka tabbatar cewa kawai shi ba musulmi ba ne kakka ma yi shakka wajen imanin shi ko kuma irin wasu kafirai na duniya yanzu ka zo ka kana so ka inganta maza ba suka ce ai su wannan tsarin da suke kai ma ya na musulmi to wannan kuskure ne bal musulunci shine yake da duk wani tsari kafirai da kake ganin su duk wani tsari yau da suke da a wajen musulmi na sauran shi ko a ce a cikin a cikin hadara in ka dauka za tarihul umam za ga a cikin yannan ɗin musulmi ne suka suka dauka tunda a da lokacin andalus wanda ita ce espai a yanzu kafin ta hwaɗe da nan ne cibiyar hadara ta musulunci to amma kafirai lokacin da suka kadar da andalus abubuwa diya suka sace shi sa za ga yanzu haka hatta littafai na musulunci za ga diyawa za ka same su a can wajen su sun je sun ajiye su sun ɓoye su daga nan ne suke karantar ma miyar musulunci ya ne ne al'ummar wannan ya kaza ya kaza ya kaza sannan kuma shi addinin musulunci shine ya fara zawa da duk wani tsari Allah subhanahu wataala bai bar mutane kara zai da ya tura musu manzo da ka'idodi zamantakewa da yadda za a da kowa da kowa hatta da wanda za ka zauna da matarka ƴaƴanka makwabtanka yadda aka dora muku tsari aka hudda kuma hakki na kowa ka bashi ka sarke mishi to kaga musulunci shine tsari to wallahi malam tabbas lalle kokowa abu ce wadda a shirka tana haduwa da ita ko matsalar su shirka shirka ma da suke yan kokowa wannan a hili suke babu kumiya ba ba tsoron Allah ba kumiya ba tsoron Allah to ka gani gaskiya kallo dai kallo dai gaskiya ai ba a ce ba ya halitta kai tsaye amma dai abin da da ba a so kan mutum ya sa wannan kallon ya zamanto yana da muhimmanci a wajen shi ko yana jin wani ciwo ko ya fifita shi ko wasu wanda za a gama ana kokowa ma suna barin sallah sallah tana barin su akan kuma abin da ya zama to wasa ne wasa kuma haramun ne a cikin musulunci musamman kaga kokowar wani me ake cewa banda ma banda me ake cewa banda shirka da suke yi sannan kuma a yanayin da suke zauwa yanayi ne wanda shi ma haramun ne mutum ya hoto akwai bayyana al'aura ba daidai bane mutum ya hoto ya bayyana al'aura shi a cikin wannan mala yake cewa al'arabi'u ko shi ne ausaha mazhabahun ko ya inganta mazhabarsu hanyar da suke kai yace hanya ce mai kyau wannan shi ma ya kafuta mala yace na hudu man i'taqada anna hadaya ghayran nabiyyi akmalu min hadihi wa anna hukuma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladina yufaddiluna hukuma tawagita ala hukmihi fa huwa kafirun mala yace na hudu wanda ya itiqadin wanda ya kudirce cewa shiryan wani manzon Allah wanda ba manzo Allah ba wanda kuma ba musulmi ba ya yi shiryen shi kai kuma dai a ce wane ne to wanda ya yi tiƙarin shiryen wani manzan Allah ya yi shiryen shi ko ya ce shiryen wannan mutumin ya yi shiryen manzan Allah cika ko kuma ya ce hukuncin wani manzan Allah ya yi hukuncin manzan Allah kyau himal ya ce kamar wanda suke fifita hukuncin ɗagutu hukuncin shaidanu hukuncin me ake cewa gumaka hukuncin wannan abin ya ke kamar constitution haka wanda kawai kwakwalluwa ce ta mutane ta rubuta shi wanda za su fifita shi akan hukuncin Allah malice to wannan kafiri ne a itikadi akan babu wanda zai shiryen manzala sallallahu alaihi wasallama shi babu wani shirye da ya kai shi shi yasa za ka gani lokacin da manzala sallallahu alaihi ya ga Umar yana karanta at-taura manzala ya ce menene kake Umar ya ce at-taura ce nake karanta sai manzala ya ce Umar bayan ina ne za ka karanta at-taura ya ce to wallahi ko Musa ya zo shi ba abin da zai mu ishe shi sai dai ya bi bayana ma'ana yanzu ko annabi Musa ya sake dawowa duniya to kawai ya zama to ya zama to daga cikin mi al'umma manzo Allah kai ko annabi Isa da zai zo a ƙarshen zamani zai zo ne a cikin al'umma manzo Allah ba zai zo bane a cikin annabawa ba to ka gani sannan kuma fifita hukuncin ba a fifita hukuncin a hukuncin Allah hukuncin manzo Allah akan hukuncin dagutai ba a fifitawa shi yasa Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim ko harajan ma qala tawsallim wa taslima Allah yake cewa Allah yake rantsuwa yace na rantse da ubangijinka wallahi mutane ba za su yi imani imani cikakke ba har sai sun saka hukum mai hukunci a tsakanin su abin da ya gudana a tsakanin su sannan kuma he in sun ji abin da kai musu hukunci yayi daidai shine gaskiya tukwana za su yi imani sannan su be kauya to kaga kai haka maka hukuncin shari'a ma kana kallon ka wannan hukuncin babu waye a cikin shi akwai kauyanci ko kana ganin cewa kai babu rahama a ce yanzu in mutum ya abu a kashe shi ko a yanke mushi hannu to duka wannan alama ce ta kafirci idan mutum bai wannan ba malai yace al-khamisu na biyar man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi malai yace wanda ya ki wani abu daga cikin abin da manzo Allah ya zo da shi ko da ya aiki da wannan abun amma kana kin shi kana ganin cewa kai wannan abun bai dace ba kawai ta kura ma al'umma ne za a yi a ce sai kayi kaza a a ce sai kayi kaza sai ka ajiye mu ko sai kayi wani abu wannan kawai ta kura ma al'umma ce kawai ni dai ina yi ne dai kawai dan dai ba sa raina ba to abin da hukuncin da manzo Allah zo dole sai an bai kauya malai ce wannan shi ma ya kafirta malai ce as-sadisu nabiyul manishtahara a a wajen ka ko to karanto mana aha والدليل كونتم مجفدين فأحبط أعماله نعم الله يتي ذلك بأنهم سوء دليل هكا sun sun a dalilin abin da Allah ya sa subhanahu wataala ya musu wannan hukuncin saboda sun ki abin da Allah ya sabkan ne sai Allah subhanahu wataala ya bata ayyukansu malaka cewa na shidda manista zabi shay min dinillahi wanda ya yi istihza'i shine ya izgili ga wani abu daga cikin addinin Allah aw thawabihi ko ya izgili da ladan da Allah zake bada ko ko ukubar da Allah zai yi shi ma wannan ya kafirta mala yace dalili akan haka shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum eh Allah yake gaya ma wasu daga cikin munafukai suke ma sahabbai izgili suke ma sahabbai izgili har Allah ya sabkal aya Allah ke ce musu ka gaya musu abillahi ga Allah ne ga ayoyin Allah ne wa rasulihi da manzan Allah kuntum tastahzi'un kuke yin izgili sai Allah ce to la ta'tazi'u kada ku gabatar da wani hamzari ma qad kafautun ba da imanikum kun kafuta bayan imaninku asabi mala yace na bakwai as-sihru shine sihiri dabu ko ko a ce tsahi to wannan shi ma kafirci ne mutum ya je tsahi shi ba ma ba ma ka yi shi ba aka ce ma in ma ka je wajen boka mujarrad zuwa daga nan ka tashi ka je wajen boka kwana 40 sallah ka ba amsa in kuma ka tahi ka je wajen boka ka tahi kuma ka gaskata shi to yanzu kuma ka kafirta kai tsaye to ko bare in ko mutum ya aikata da kanshi shi wanda yake dabo haddin shi ma kawai kashe shi ne ake ba wani bulala bane ake kawai kashe shi ne ake yi ai musu yan mana wannan duka bai halitta ba a bai halitta ba o bai halitta ba masu a ƙona su shi mala yusuf kada ba gwamnati ba wannan aikin hukuma ne aikin hukuma ne to umar ta yi ba kawai sai a waye kawai kiran su za a yi masu zuwan ya kamata a gaya ma kahin su tun da babu kiliyan ba sa bude ba kuma mutum zai bude shago yau ba a zo gobe ba a zo ji ba a zo dole ya wasan nan kasuwa ya canza wata to amma masu zuwa su ne masu lehi ba su ba ko haka bane wala ai wala wala yace wala yake cewa fa man fa'alahu aw radiya bi kafa wanda ya aikata dabo ko kuma yadda da shi to ya kafarta wala yace dalili fadin Allah dalili akan haka Allah yake cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wannan mala'iku guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko su suka zo idan za su koya wa mutum kissa ce mai tsawo da za su koya wa mutum wannan sihiri suna ce mushi inna ma na haru fitina mu wadda ke ganin mu nan fitina ce jaraba ce to kada ka kafirce akan abin da muka ma'ana kada ka kafirce ma Allah dalilin koya maka wannan abin da muka yi malai ya ce al-athaminu na takwas ko karanto mu shi ai na'am athaminu ko shine muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimina shine shine taimaka ma kafirai taimaka ma kafirai da taimaka musu akan musulmi hada gwiwa da kafirai da taimaka musu akan musulmi to wannan shi ma kafirci ne kawai yanzu ana yaƙi tsakanin falasɗinawa da isra'ilawa yau kawai daga cikin wasu falasɗinawa sun je sun haɗu da isra'il suna taimaka ma isra'ila ta kashe 'yan uwansu wannan abin da suka yi kafirci ne kuma cin amana ne su an kama su a kashe su to wannan shi ma malam yace yana daga cikin abin da yake warware musuluncin mutum wa dalil fadin Allah subhanahu wa dalili akan haka fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum Allah ya ce duk wanda ya jibinci lamarin kafirai daga cikin ku to shi nasi ne shi yana cikin su Allah ya ce inna Allah la yahdi al zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai wannan kaga shine aqidal alwala wa alwala wal bara dole ne sai ka baranta duk wanda yake kafiri dole ne kuma sai ka nuna soyayya da mutan lamari ga wanda yake musulmi mala yace at-tasi'u na tara man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj min shari'ati Muhammadin kama wasa'a al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa fa huwa kafir na takwas na tara mala yace wanda yake i'tiqadin wanda yake kudurin cewa yake ganin cewa akwai mutanen da su kawai ya ishe su san iya wuta daga cikin shari'ar manzan Allah kamar yadda ya ishe khidir ko khadir ya wuta daga cikin shari'ar Musa wanda yake itikarin cewa a a shi yanzu martaba shi ta wuce ma yayi aiki da shari'ar manzan Allah kawai shi daga daga mai ake cewa daga baɗi ne zai ringa aiki wanda suke ganin su hakika wanda su sun wuce shari'a su yan hakika ne to wannan shi ma itikadin shi kafirci ne babu wani wanda shari'ar manzo Allah bata kowa ta ishe shi shi ma khidir shi wannan shi ma annabi ne ba wai shari'a annabi Musa ba amma azance mafi yamin jayi na malamai shi ma annabi ne na Allah subhanahu wataala malikatu al-ashir na goma al-i'radu an dinillah shine bijirce ma addinin Allah la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bi shi baya karanta ilimi sannan ko baya aiki da shi والدليل الذي أكن هكا ومن أظلم فدن الله أي باو ما في ظالمتي ممن ذكر بآيات الله وند ذا أتنا تغد شيغا آيوين الله ثم أعرض عنها sai bujirce ma wannan ayoyin Allah Allah ce inna minal mujrimina muntakim Allah ce mu masu yin ukuba ne ga mujrimai masu tsaurin kai malai ce wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaifi malai ce a cikin wa'innan abubuwa da aka zana wani suke wawar imani babu bambanci tsakanin abin da yake kamar na wasa mutum ya ga wani abu kamar ya wasa ne yayi da kuma wanda yayi da gaske da wanda yake jin tsoro malai ce illal mukraha sai dai wanda aka tilasta shi wanda aka tilasta shi akan yabar addinin shi to wannan shine yahuda malai ce wa kulluha min a'zami ma yakunu hadaran dukkan suna daga cikin abin da ya kai su zamanto hadari ne game da mutum wa aktharu ma yakunu wuqu'an sannan dukkan su suna daga cikin abin da yake mafi yawan afkuwa a cikin musulmi a cikin musulmi ma da ce fa yanbaghi lil muslim ya kamata ga musulmi an ya hadara ha ya kiyaye ta wa ya khafa minha ya tsoran ya tsoran hwado hwaruwarta hwaruwar wannan abubuwan ala nafsi akan shi ma da ce na'uzu billahi min mujibati ghadabi muna neman tsarin Allah ga abin da yake wajibta hushin Allah wa alimi iqabihi da kuma uqubar shi mai tsanani wa sallallahu ala muhammad ɗaya da aminci Allah ya tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da za mu yi ƙarin bayani shine wannan nawaqidul islam da yake hadi da malam ya kawo su kamar dole mutum baya zama kafiri ko mutum shi ko mu'min yake cewa imanin shi ya zamanto babu shi dole sai akwai dawabit da malamai suka dora dawabit a ce mutumin wannan ilimi ya kawo mushi akan cewa ya san ana akwai al'uzu bil jahal idan mutum ya tashi ya aikata abin da bai sani ba akwai wanda bai taɓa yin karatun addini mutum da yake kuma la'alla zai ringa yin wani abu bai san ba babu kyau sai lokacin da ilimi ya zo mushi to lokacin da wannan ilimi zo mushi ya san wannan abin babu kyau wannan abin an kai shi musuluncin ka ya sauka to shi anan ya samu hujja amma ana hudda wanda su suka zama to bu sani ba la za a iya samu duk da ita shirka abu ne dabi'i dabi'iyya jiddan kowa ya san cewa wannan abin babu kyau hatta kafaran da suke yi su sun tabbatar da cewa a su ba wai bisa bauta ma Allah bane kawai su dai so suke sa wannan gumakan su zamanto tsani ne su zamanto su ne wasayar ɗinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma a kan cewa ga shi kuma sun yarda da Allah shi yake yin komi to kaga ana magana akan wanda ya zamanto ya sani akan wannan abubuwan kuma ya bijirce ko kuma ya aikata wannan abubuwan to shine ake magana cewa musulmcin shi ya sauka musulmcin shawarwari kenan insha Allah anan zamu dakata abin da muka ji Allah mu lada innan ka kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana aha كذب وإذا وعد
سيدا أشكم وتروى هكذا وإن صلى وإن صلى وإن صام صلى وإن صلى وزعم أنه وزعم أنه مسلم نعم لكن kamar shi ne ana magana akan alama ta munafiki alamomi da yake nuna mutum munafiki ne guda uku نعم
shi ne yin nizance ya yi karya in yi alkawari ya saba ko in aka amince mushi ya ci amana sai manzo Allah ya ce ko da yayi sallah yayi azumi ya- ya ce shi musulmi ne to in dai yana da wannan sifa a tare da shi to shi munafiki ne shi munafiki ne yana da ma'ana inda yana da wannan sifar to shi munafiki ne duk da akwai maganganu na malamai da yawa a karkashin wannan hadisin akwai maganganu kawai da yawa la'alla in muka iska shi za mu yi karin bayani to amma dai ita wannan gaba da kake tambaya tana magana akan cewa ko da a ce mutum yana sallah yana azumi in dai yana aikata wannan abubuwan to yana da wata sifa ta munafiki yana da wata sifa ta munafurci a tare da shi sai in ya bar ta tukwana zai wuta daga wannan sifar kenan wannan shine abin da wannan gaba take magana insha Allah eh musulmi ne musulmi ne ba eh ba musulmi ne yana da wani wata hasala yana tafiya da ɗabi'a ta mai sai lokacin da ya yana da cikin fasara da malamai suka mahalisu ba